نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شابير دوات رمضان هجرة من زون الله صلى الله عليه وآله وسلم daga Makka zuwa Madina dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da shida wanda ya zo biyu ga watan bakwai dubu biyu da sha biyar za mu tashi sura ta casa'in da bakwai suratul qadr tana da ayoyi guda biyar wannan sura abinda take nuna wa kai tsaye abubuwa uku ne na farko girman alkur'ani da kuma girman wanda ya saukar da shi da girman wanda ya kawo shi da kuma girman abin da yake kunshi a cikinsa da kuma al'ummar da aka kawowa sannan na uku wani dare da Allah ya ware ya kira shi dare mai daraja wannan dare wanda shi kadai ya fi wata dubu shekara tamanin da uku sabon da wannan dare ya kunsa na albarka ko mun dace a cikin wannan wata ake samun wannan dare Allah samu dace da shi sannan na uku saukan mala'iku da ko mala'ika jibrilu domin tabbatar da umarnin Allah da kuma tabbatar da aminci ga alkhairi na'am
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر الله سبحانه وتعالى yace inna anzalnahu haƙiƙa mu mun saukar da shi ba tare da an faɗi waye ba ko meye ba amma dai saboda alkur'ani ya gabata da yawa an yi ta bayanin sunayensa da sufofinsa shi yasa kawai ba tare da an faɗe shi ba Allah ta'ala ce inna anzalnahu sai yace inna anzalnahu fi lailatin mubaraka inna kunna منذرين don kuma yake shahar ramadan allazi unzila fihi alquran hudan linnas wa bayyinatin min alhuda wal furqan wa qur'anan wa qur'anan farqanahu litaqra'ahu 'ala an-nas 'ala muktin wa nazzalnahu tanzila fa Allah ta'ala ce inna tabbas lalle dahir mune wannan nunul azamati nuna girma ne da buwaya da ƙasaita anzalnahu muka saukar da shi fi lailatul qadari a cikin dare mai daraja alƙadari yana nufin daraja da girma an yi fassara guda biyar duk tana komawa zuwa ga wannan ne lailatul qadari alƙadar ɗin wato dare dama sanannen abu ne amma da aka ce dare mai daraja sai su malamai suka fassara cewa ana nufin mai girma domin ana cewa kamar yadda ya zo wa ma qadarullah haqqa qadarihi ba su girmama Allah yadda ya kamata a girmama shi ba da haka alƙadaru yana nufin girma da daraja kenan an ce inna anzalnahu fi lailatul qadari fasaran sa shine mun saukar da shi a cikin wani dare mai girma kana cewa fulanu min qaulika li fulanin qadaru wani ai ina kaddara shi me ma'ana kenan ina girmama shi sannan na biyu yana nufin daga kunci wato dare ne da aka kunkuntata sako aka kuntata sharri a cikinsa sharri ya zama babu shi a ciki ana cewa hiya lailatun tabiqu bi hal ardu min al malaika ko malaiku sukan ci ta su makare kasa saboda yawan su kamar da Allah ya ce wa man qudira alaihi rizquhu daga qudira qudira zanna allan naqdira alaihi ba za mu kuntata masa ba sannan na uku an ce alqadaru al hukmu wato wannan dare ne da ake yanke hukunci a cikinsa ka annal ashiya'a yuqaddaru fiha jumalan ibn qutayba dan hudu li'anna man lam yakun lahu qadarun sara bi mura'ati hadha qadari wanda ba shi da daraja ko ba shi da kima ko ba shi da girma idan ya dace da daren lailatul qadar to ya gama samun daraja da kima saboda haka aka kira shi lailatul qadari dare mai kima ma'ana wanda duk ya tsaya a cikin sa ya dace to zai samu kima zai samu girma ko kuma li annahu nazala fihi kitabun zu qadari ta ce lailatul qadari daren nan da aka saukar da littafi mai daraja a cikin sa to qur'ani anan Allah ya ce inna anzalnahu fi lailatul qadr ko misal qur'ani ya sauka ne a tsawon shekaru 23 to me ake nufi da wannan inna anzalnahu fi lailatul qadr sai malamai suka ce saukar qur'ani iri uku ce akwai min Allah ila Allah wa min Allah ila sama'i dunya wa min sama'i dunya ila dunya da ka wannan ita ce sauka uku magana Allah ce amma sai rubuta ta a jikin lawul mahfuz daga lawul mahfuz kuma aka kwafo alqur'ani aka kawo shi saman duniya baitul izza daga nan baitul izza kuma ake sako da shi kadan kadan har tsawon shekara ashirin da uku za ka kenan inna anzalnahu fi lailatul qadr inna anzalnahu fi lailatin mubaraka shahr ramadan allazi unzila fihi alquran kaga wannan duk yana koma zuwa ga ita dai wannan daren ta lailatul qadri wato dare mai daraja da Allah ta'ala ce inna anzalnahu haƙiƙa mu ne muka saukar da shi fi lailatul qadr a cikin dare mai daraja wa ma adraka wa ya sanar da kai ma lailatul qadari menene wannan dare mai daraja salatul lailatul qadari shi wannan dare mai daraja khairu shi ya fi alheri min alf shahrin fiye da wata dubu wata dubu shekara tamanin da uku kaga ashe masu wata dubu a cikin masallacin nan yan kaɗan ne tanazzalul mala'ikatu war ruhu fiha mala'iku suna sauka war ruhu da ko malaika jibrilu wannan asasul am ne ala ko ko kuma an gabatar da malaiku shi ma shashi ne na malaiku fiha a cikin wannan dare bi izin rabbihim amma suna sauka ne ba wai su suka sha'awar sauka ba kawai Allah ne ya saukar da su min kulli amrin ai bi kulli amrin min bi ma'ana bi bi kulli amrin da dukkan abin da Allah yake so ya zartar a cikin wannan dare na alheri da ɗaukaka darajar wasu da mutunta wasu da kimanta wasu salamun aminci ne hiya ita wannan dare hatta madala alfajr ha alfajr yake so cikin aminci ake a wannan dare ha alfajr yake so ko kuma salamun hiya mala'iku suna cewa mutane assalamu alaikum assalamu alaikum har wannan gari ya waye to duka biyun ma'anan ya shiga ciki mala'ikun suna wa mutane sallama ko mutane suna cikin salama har gari ya waye kamar da muke cewa Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya zal jalali wal ikram kuma annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallazi nafsu muhammadin bi yadihi la tadkhuluna al jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu aw la adullukum ala shay'in idza fa'altumuhu tahabbtum sai ta afshu salama bainakum ku yada sallama a tsakaninku ku yada sallama in ka haɗu da mutum ka ce assalamu alaikum wa rahmatullah kun ga assalamu in ya yaɗu a cikin jama'a to za a samu aminci za a samu kwanciyar hankali za a samu nutsuwa kuma an tambaye shi ayyul islamu afdal qala tuqri'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif wa tut'imu at'ama wa taqra'u salama ala man arafta wa man lam ta'rif ko an gamu da shi kai masa sallama to wannan sura mai ayoyi guda biyar ta kunshi matsaloli da muka faɗa guda uku na farko kima alqur'ani da girmansa saboda girman qur'ani da cewa sanannen littafi ne wanda baya bukatar sai an yi dogon sharhi a kansa shi sa to aka ce inna anzalnahu litahwil hukun ko ba a gabatar da wani abu da ya gabata ba sai aka ce inna anzalnahu saboda kowa ya kan shi wannan littafi na Allah alqur'an yana da sunaye yana da tufofi mafi yawa daga ciki guda ashirin da shida a cikin alkur'ani waɗannan sufofi da waɗannan sunaye na alkur'ani suna mana nuna mana darajar da shi alkur'ani yake da shi Allah ya kirawo shi alkitab yace alif lam mim tilka ayatul kitabil mubin ko alif lam ra tilka ayatul kitabil mubin ko alif lam mim zalikal kitabu la raiba fihi min rabbil alamin ذلك الكتاب الله يكرا الكتاب saboda maktub ne littafi ne sha rubutu ana rubuta shi kuma wa yuqra'u ana karanta shi shi yasa kuma alkitaba yana nufin jam wato littafi ne da ya tattaro sannan ana kiransa alquran alquran imma min alqar'i aw min alquran aw min alqira'a aw min alqara'in aw min alqiran min alqiran أو من القرآن من القراءة أو من القرء أو من القرائن فما أظن أنك من القراءة ومن القرء والقرء هو الجمع والقراءة بمعنى يتلو القرآن يا زما شاكراتي kenan littafin da ake karanta shi kuma littafin da ake jin daɗin karatunsa kuma ake samun lada wajen karanta shi sannan Allah ya kira shi kalamullah wa in ahadu min al-mushriki naftajaraka فأجره حتى يسمع كلام الله ذاك وأن القرآن كلام الله فنال يكره شري الروح ريني اتشوى وإنه لتنزيل وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أوحينا إليك روحا ولكن جعلناه نورا ونقول كلا شنقرأ أبنا أن كلا شري تبدأ الأمة تنا رايوة كتشاور رايوة إذا تابع القرآن sana Allah ya kira shi tanzil wa innahu la tanzilu rabbil alamin wannan saukakken littafi ne daga wajen Allah mahalicin talikai an kira shi al-karim wato littafi ne mai karamci bal huwa qur'anu innahu la qur'anun karim fi kitabin makanun la yamassuhu illa al-mutahharun kun ga wannan daraja ce littafi ne mai karamci mai karama idan al'umma ta bi shi ta rike shi ta kuddure shi ta aiki da shi za ta samu karama duniya da lahira an kira shi kitabun majid Allah ya bar huwa qur'anun majidun fi lawhin mahfuz littafi ne mai girma duk al'umma da ta rike shi sai ta samu girma an kira shi aziz littafi ne mabuwayi duk al'umma da ta rike shi sai ta buwaya wa innahu la kitabun aziz wannan littafi ne mabuwayi in al'umma ta rike shi za ta buwaya Allah ya kira shi al-hakim yana kunshe da hukunci yana kunshe da hikima Allah ta'ala ce wa innahu fi ummil kitab ladaina la aliyyun hakim sanan kira shi as-sidqu wallazi jaa bis-sidqi wa saddaqa bihi as-sidqu shine al-qur'ani tun farkon ta har karshen ta duk gaskiya ne Allah ya kira shi al-haqq inna hadha la huwa al-qasas al-haqq wannan wato labari ne na gaskiya duk qur'anin da duk bayanin da qur'ani yayi gaskiya ne an kira shi kitabun mubarak littafi mai albarka kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkar ulul albab littafi ne mai albarka an kira shi al'ajab abun mamaki faqalu inna sami'na qur'anan ajaba mun ji alqur'ani mai ban mamaki an kira shi al'ilm Allah ta'ala ce والذي جاء جاءك من العلم بعد الذي جاءك من العلم bayan abin da ya zo maka na ilimi da ka qur'ani ilimi ne tun daga bangon ku zuwa bango dan Allah ya kira shi nur wa anzalna ilayka nuran mubina mun saukan maka da haske bayyananne sannan Allah ya kira shi huda ita hudan lil muttaqina wannan littafi wato shiriya ne ga masu tsoron Allah sannan an kira shi ar-rahma hudan wa rahmatan lil muhsinin Allah ya kira shi az-zikr wa hadha zikrun mubarakun anzalna wannan ambato ne ne albarka da muka saukar da shi an kira shi mau'iza an kirawo shi a mau'iza kalla innaha tazkira Allah ya kira shi tazkira wato fadakarwa ne da wa'azantarwa Allah ya kirawo shi shifa magani ne daga cuta wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin Allah ya kira shi al-mubin bayyananne tilka ayatul kitabil mubin ya kira shi balad inna fi hadha la baladan liqaumin abidin ya kira shi an-nur wa anzalna ilayka nuran mubina ya kira shi al-qur'an tabaraka allazi nazzala al-qur'ana ala abdihi liyakuna lil alamin nadira ya kira shi basa'ir wayewa yace hadha basa'ir lin nas ya kira shi al-bayan hadha bayanun lin nas wa hudan wa mau'izatan lil muttaqin kun ga shi wannan littafi da aka wasafa shi da waɗannan sukofi da sunaye guda ashirin da shida ya cancanci kai a ce an zalna mun saukar da shi matsala ta biyu a cikin wannan aya shine lailatul qadari lailatul qadari an yi maganganu da yawa a kai duk da dai akwai hadisai sahihai da suka rushe wasu maganganu wasu ce lailatul qadari ana samun ta ne a cikin kwana ɗari uku da sittin na shekara za ka sai dai ka lalubi lailatul qadar a shekara ba su ɗaya amma wannan kaulin nasu hadisi ya rushe shi wasu ka ce a'a lailatul qadari yana fara ne daga ɗaya ga watan ramadan daga nan za ka fara lalabe har zuwa talatin ko ishirin da tara wannan ma hadisi ya rushe wannan kaulin na uku suka ce lailatul qadar ana samun sa ne a goman ƙarshe goman ƙarshen ko ba tare da la'akari da biyu hudu shida takwas da talatin ba to da aka kwanaki goma duk za a iya samun da kadara a ciki wannan kauli shi ma suna ta rushe shi kauli na hudu shine wanda yace a cikin mara na goman karshe ake samun daren lailatul qadr mara shine 21 23 25 27 29 to waɗannan kwanaki biyar din su ma malamai sun shiga tattaunawa wani ya rantse da girman Allah cewa 21 ne da suka gani wani ya rantse da 20 ya rantse da Allah cewa daren 23 ne suka gani wani yake 25 sai aka samu cincirin da malamai sun ce 27 mafi yawan malamai wasu ma sun yanke kamar shi Muhammad Nasir bin Albani shi ma yana cikin wanda suka yanke cewa kawai 27 shine da suka gani kawai zaka laliban ma kawai shi kenan a daina wani lalibai kawai a tafi ashirin da bakwai suka ba da hujjoji masu tarin yawa da kuma istoshi na mutanen da suka dace da dare da yake kadari mafi yawa ya sun fi faɗar ashirin da bakwai sannan suka ce ita kalmar bakwai ɗin da ta hau kan ashirin ai ba abu ne na na wasa ba shi kansa kalmar lailatul qadari ai hurfa ne guda tara sai aka maimaita ta sau uku tara sau uku ashirin da bakwai da haka ashirin da bakwai ne tunda Allah an maimaita lailatul qadarin sau uku sannan suka ce abincin yan duniya ma manya-manyan abincin da Allah ya magana a Qur'ani guda bakwai sau dan adam inna sababna ma asabba thumma shaqaqna al-arda shaqqa fa ambatna fiha habban wa inaban wa qadaban wa zaytunan wa nakhalan wa hada'ika gulban wa fakihatan to banda abbasi na na dabbobi ne to da ka waɗannan bakwai din suka ce shi ma nuna sannan Allah ya ce a sama yawa dan adam ko hofi guda bakwai wa laqad khalaqna fawqakum sab'a qara'iq kaga bakwai ne kana nan sannan Allah ya ce saman bakwai wato a hadisi kasan bakwai sannan ana dawaki bakwai ana sa a yi bakwai ana jifan shaɗan sau bakwai bakwai har sau goma shi ma bakwai sau goma shi ma yana nufin saba'in shi ma bakwai ne dai za ka suke ta zubo dalili a kan cewa dai su ne bakwai kawai ashirin da bakwai yasa ga sauran ƙasashen da suka yanke haka sai mutum ya tabbacin sa kawai shi zai ashirin da bakwai ne kaji amma nan ganganci ne fa domin wannan ba magana annabi ce yace lalle ashirin da bakwai bane shi da ya ce a neme shi a goman karshe a mara don jama'a da yawa sun dace da shi a ashirin da bakwai baya nufin kuma kowa ya sha baccinsa sai ashirin da bakwai kawai a fito a ce a ranar kaɗai za a ibada yau ne da shi kadari kuma a wasu yawa ƙasashen ba ibada ake wa biki ake yi ranar ishirin da bakwai ɗin shi kenan sai a sa fayaye sai a zo a haɗu a yi ta karatu wasu su ta waƙa wasu su ta rawa wasu su ta kiɗa da mandiri wasu su ta kaza ko ranar biki ake a yi taro yadda ake taron maulidi shi ma ka ake masa taron ishirin da bakwai to kaga wannan ba haka ya kamata a yi ba kamata ya same ka kana sallah ko kana karatun qur'ani ko kana salatin annabi ko kana istighfari ko kana dawaki ko kana wani aikin kirki da shari'a ta amince da shi a same ka a wannan daren abin da kake kenan amma bai kamata a mai da shi biki ba kuma to shine Allah ta'ala ya faɗi wannan to sannan saukar mala'iku da ruh a cikin wannan wato rana shi ma yana nuna wata daraja da wani abu na musamman domin mala'iku ba sa sauka sai da umarnin Allah wa ma natanazzalu illa bi amri rabbik ba ma sauka sai Allah ya ce mu sauka da aka ga mala'ika ya sauka ɗan biyu ne zai faru ko wani babban alheri ko kuma wani babban ɗaukar rai ko halakar da wasu mutane to wannan tunda ya dace da guri ne alheri to saukar su ya zama alheri a wannan dare da aka wannan a takaice shine masail da wannan sura ta kunsa na'am بسم الله الرحمن الرحيم لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمسلمين والمسلمين منفكين حتى تأتيهم البينة رسول من الله يتلو صحفا مطهرة فيها كتب طيبة وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا إلا من بعد ما جاءتهم البينة وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أولئك هم خير البرية جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها خالدين فيها أبدا رضي الله عنهم ورضوا عنه ذلك لمن خشي ربه wannan sura ita ce sura ta casa'in da takwas ayoyinta takwas kuma tana bayani akan abubuwa guda hudu abu na farko bambanci tsakanin mushrikai da ahlul kitabi abin da ya hada su da abin da ya raba kafirci ya hada su da su da mushrikai duk kafirai ne amma hanyar kafirci ce ta bambanta na biyu Allah subhanahu wata'ala ya gaya mana mahimmancin bauta da ikhlasi duk ibadarka idan babu ikhlasi akwai matsala sannan na uku an nuna mana al'amalu salihah suna shiga cikin imani sannan na hudu Allah ya faɗi makomar 'yan wuta da makomar 'yan aljanna taɓaɓu da kuma nagartattu Allah subhanahu wa ta'ala ya ce bayan basmala lam yakun allazina kafaru min ahli alkitabi wal mushrikina munfakina hatta ta'tiyahumul bayyina allazina kafaru waɗanda suka kafirta min ahalin kitabi daga waɗanda aka ba wa littafi sune yahudu da nasara wal mushrikina da maguzawa waɗanda suke bautan gumaka da sauran shirmansu lam yakun munfakina kenan ba su zamo masu rabuwa ba da kafircin da suke yi hatta ta'tiyahumul bayyina har sai da hujja ta zo musu nan ya zo da sigar mudari'i amma ana fassara shi da sigar madi ai hatta a tahkumul bayyana har sai da hujja ta zo musu ne hujja rasulun shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama min Allah daga wajen Allah yatlu yana karanta suhufan wasu takaddu sune alqur'ani mudahhara ababen tsarkakawa kamar shi da yake cewa bi aidi safara kiramin barara saboda hukum mukarrama ko tafai ne masu karamci bi aidi safara kiramin barara fiha kutubun a ciki akwai dokoki rubutattu kayyuma waɗanda suke na adalci duk abin da qur'ani yayi doka a kansa to wannan doka adalci ce kamar da duk labarin da ya bayar wannan labarin tabbas ya faru gaskiya ne wa ma tafarraqa allazina utul kitaba waɗanda aka ba wa littafi ba su rarrabu ba da can sun yi ittifaki cewa idan aka aiko manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama za su bi shi amma da annabi ya zo sai suka rarrabu kuma wasu ka bi shi wasu ka ibin sa illa min ba'di ma ja'atkumul bayyina sai bayan bayyananniyar hujja ta zo musu falamma ja'ahum ma arafu kafaru bihi Allah ta'ala yace يعرفونه كما يعرفون أبناءهم أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله سلطان النبي شيخ الله تعالى يتكرمك da lafazin abin da suke da shi a hannunsu Allah ya kira su ahlul kitab saboda a ja hankalin su ba ce ya arna ba amma da suka ƙi sai arnancin ya fara tahowa da ta Allah ya kira su ahlul kitab ahlul kitab saboda ana jan hankalin su su zo su karɓi musulunci abin da yasa ake jingina su da littafi dan su duba littafin nasu su jin da yace game da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kamar yadda Allah ya faɗi wannan sau 30 a cikin alqur'ani daga cikin akwai da yake cewa ma yawaddu allazina kafaru min ahli kitab kun ga bai mai da su kafirai duka ba ana ma yawaddu allazina kafaru min ahli kitab waɗanda suka kafirta daga cikin waɗanda aka ba littafi ba sa goro walal mushrikina da maguzawa an yunazzala alaikum min khairin min rabbikum ba sa so wani alheri ya sauka daga Allah ya zo kanku wani zai ce wadda kasirun min ahli kitabu law yurjunakum min ba'di imanikum kuffara da yawa daga cikin waɗanda aka ba littafi na yahudu da nasara suna gurin ina ma su mai da ku kafirai bayan kun yi imani saboda me haka dan min inda an fusihim hasada ce a cikin ransu akwai da Allah ya ce qul ya ahlal kitab ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a ya kuma zuwa littafi ku zo zuwa ga wata kalma ita ce la ilaha illa Allah Muhammadu rasulullah sawa'in bainana wa bainakum ne daidaita tsakanin mu da ku alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a mu bauta Allah shi kadai wa da'ifatu min ahli kitab la yudillunakum وما يضلون الا انفسهم وما يشعرون Allah yake wata bangare daga cikin ahlul kitabu sun yi burin ina ma su fatar da ku amma ba kowa suke fatawa ba sai kawunan su wato ce ya ahlul kitabi lima tafsuruna bi ayatillah ya ku masu littafi ya ya kuke kafirce ayoyin Allah ya ahlul kitabi lima talbisuna al-haqq bil batil me yasa kuke kuke shudanya ƙarya da gaskiya ya ahlul kitabi lima tasudduna an sabilillah ya ku masu littafi yaya kuke hana mutane su bi tafarkin Allah ya ahalul kitabi la tamalu fi dinikum ya kuma su littafi ka ku ta gona da iri a cikin addinin ku ya ahalul kitabi qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum kaseeran mimma kuntum tukhuna min alkitabi wa ya'fu an kaseer manzo na yaje yana bayyana abin da kuke orewa a cikin littafi da yawa kuma yana kai da kai ma daga wasu wani ya ala kitabu laftum ala shay'in sai Allah ya ce fa ba akan komai kuke ba hatta tuqimu tawrata wal injila wa ma unzila ilaykum min rabbikum ku fa ba a bakin komai kuke ba sai kun yi aiki da at-taurat da linjilan da qur'anin da aka sauka muku ku hada su ku aiki da su baki daya domin ita at-taura da injila tana kira abu al-qur'ani qur'ani kuma ya soke aiki da su to azu abu al-qur'ani shine daidai wuli ahlul kitab lastum ala shay'in hatta tuqimu at-taurata wal injila وما أنزل إليكم من ربكم قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم غير الحق حتى الله يتكرم في دوانا سنان أهل الكتاب أقول عليه دبن دبن حتى لا تم أشمع القرآن تو أهل الكتاب مو أنت ما كل الكتاب ولا لتاج أكيد أنا نكتب التوراة إنجيلا التوراة da aka sauka wa annabi Musa wanda Allah ya kama sunanta sau goma sha takwas a cikin Alƙur'ani التوراة التوراة التوراة أنت كرجع وأنزلنا التوراة والإنجيل يا أهل الكتاب لم تحاجون في إبراهيم وما أنزلت التوراة والإنجيل إلا من بعده لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم كما لا يكرى إنجيل وتلتقى النبي إيسى إيسى كما يكرى تصوم شابه كأنه موسى صوم شاكفر كأن النبي إيسى صوم شابه النبي دا ما منتم النبي إيسى wato da annabi Musa shine annabin da Allah ya fi ambatarsa da yawa alqur'ani mun ce Allah ya ambace shi sau 136 a cikin alqur'ani shi ko annabi Isa an kira shi Isa sau 25 an kira shi almasihu sau 11 an kira shi ibnu maryam sau 23 to saboda haka su ne annabawan banu isra'ila an ce ahlul kitab ana nufin ko yahudu ko nasara akwai abubuwan duk da kafirai ne Allah ya kafirta su amma akwai abubuwan da Allah iya dani alaka da su akwai alakoki da yawa waɗanda kuma tafan fiqhu za ka same su akwai alaka ma wacce ta kowace girma take alaka aure da alaka cin yankan to in ka aure ahlul kitab in ka koma risala za ka ga yadda aka yi bayanin yadda za a aura da yadda za a zauna in ka sake ta za ta yi istibra'i za ta yi koko za ta yi jini uku ne kamar yadda ya take yi sannan karasu ita ma za ta kasa ba wata hudu da kwana goma ne ko ba haka za ta yi ba sannan ko haifa ɗa waye yake da haƙƙin sa masa suna in kun rabu wa zai riƙe ɗan in ta mutu da ɗanka a cikinta a wata makabarta za a binne ta dan musulmi ne a cikin da sai ta mutu ta auro ali kitabu sai ta mutu to ina za a mutu jana'iza ina za a binne ta shi ma akwai maganganun malamai akan wannan to shi yasa ma malamai suka ce kawai ka auri musulma ka huta kawai saboda abubuwan suka taso yanzu wani ya je auro wasu ahalin kitabi da da ya rasu sai ta kwashe yayin su biyar ta mai su kirista duka ta gudu da su saboda dokar ƙasa ta nuna uwa ke riƙe yaya yan uwansa suka zo suka iya abu da su iya ƙarshe ta kwashe yayin ta gudu da su akwai kuma wanda ya je aure wata ashe ta fi shi sanin nata addini shi bai san nata addinin ba cikin hira ta dinga sa maka shubaha kafin lokaci kankani ya juyo ya koma ka ga na yi ba ai ba da haka ka samu ahli sunna malami tauhidi ne kika a cikin musulmin ba sai ka darbi amma ko za ka ce haramun ba tunda Allah ta'ala ce wa ta'amul ladina utul kitaba hillun lakum wa ta'amukum hillun lahum wal muhsanatu min min an-nisa wal muhsanatu min alladhina utul kitaba bi qamtu idza ataytumuhunna ujurahunna من الذين إذا آتيتم من أجورهن موسمين غير مسافهين ولا متخذي أخدان kaku dinga zaman daduro da su ka je ka kama mata ɗaki ko ka kama mata gida kuna daduro Allah ya in kana son ta kirta aure ta maimakon ka je kana daduro da ita amma fa ka auri musulma mai aqida tun kahul mar'atu li arba'in li jamaliha wa maliha wa hasabiha wa diniha in ta hada hudun ma alhamdulillah akwai malamin da yace da wuya mace ta hada hudun nan kyakkyawa ce a hali kyakkyawa ce a tufa ga hadda qur'ani da sahihul bukhari da tauhidi ga kudi a ƙasa miliyoyi kuma ƴan wani je kan wani na'am in ta hada sai yaya na'am to shine Allah subhanahu wata'ala yace wa ma tafarraqa allazina utul kitaba waɗanda aka ba su littafi ba su rarrabu ba illa min ba'di ma ja'atkumul bayyina sai bayan hujja da dalili ya zo musu wa ma umiru ba a umarce su ba a cikin littattafansu illa li ya'budullah face su bauta wa Allah mukhlisina lahu din suna masu tsarkake addini da ikhlasi da Allah kawai suna fa'a kuma an ce su bi hanyar Annabi Ibrahim wa yuqimu salata su tsaye da sallah wa yu'tu zakata su bada zakka wa zalika wannan dinul qayyima shine addini ne kakke na tsayayye na Allah in kai in kai tauhidi ka bauta wa Allah shi kadai shine illa li ya'budullah kun ga ibada ta shigo mukhlisina ikhlasi ya shigo ga ibada da ikhlasi ga sunna ga sallah ga zakka me rage saboda haka musulunci ya tsaya kenan duk waɗannan ayyukan suna cikin addini saboda al'amalu salihah min al-iman wal iman min al-amalu salih da haka yake wa zalika yin wannan ibada bautawa Allah shi kadai ba tare da hada shi da abokin tarayya ba zalika dinu qayyima haka wannan aya ta yi kira zuwa ga muhimman abubuwa guda hudu a cikin addini na farko bauta Allah shi kadai ka a hada shi da abokin tarayya da haka dole ne mutum ya san abu hudu ya san waye abdu waye ma'budu mecece ibada kuma menene ta'abbud aiwatar da ibada al'abdu Allah ya kasa mana bawa alqur'ani hudu akwai al'abdul mutlaq bawa da magari in kullu man fis samawati wal ard illa atar rahmana abda kowa da ka gani bawan Allah ne ko me bawan Allah ne sannan akwai bawa keɓantacce wanda Allah ce rabbi Musa wa Harun wannan keɓantaccen keɓantacce kenan kamar kuma inda ya zo cewa واذكر عبادنا ابراهيم بانه كتاب عباد الرحمن الذين يمشون على الارض حولا واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما وكما انه يتوصف النبي صلى الله عليه وسلم غراري سما ده شاء انه يتكرر عبد وان كنتم في شك مما نزل ريب مما نزلنا على عبدنا الحمد لله الذي انزل على عبده الكتاب سبحان الذي اسرى بعبده تبارك الذي نزل الفرقان على عبده أليس الله بكاف عبده وأنه لما قام عبد الله فأوحى إلى عبده ما أوحى هذا بيوانا عبد عبد الله يتكرر النبي صلى الله عليه وسلم wanda shine daraja abduhu wa rasuluhu to kun ga kenan mu ne masu bautar shi kuma Allah shine ma'bu wanda ake kadaita shi da bauta ba abota kowa sai shi sannan ibada ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allah ta'ala wa yardahu min al-aqwal wal af'al duk aikin da Allah ya sa ayi ko yasa a bari kuma yana so a yi din yana so a bari kuma akwai lada wajen yin da bari to waɗannan Allah ya yarda a yi kuma ya yarda a yi din kuma ya saukar da shari'a kan a yi to waɗannan su ne bauta shin ayyukan zuci ne ko ayyukan baki ne ko ayyukan gabbai ne shine imanin da ya kasu uku akwai ayyukan zuciya yana cikin imani akwai ayyukan baki yana cikin imani akwai ayyukan gabbai mutukar shari'a ta sa ka kuma ka yi yadda ta sa ka akan yadda ta saka to ka shiga cikin wannan to sannan kuma sai wato at-ta'abbud at-ta'abbud huwa at-tazammul wa khudu' lillahi azza wa jalla bi fi'l al-awamir wa istinab an-nawahi mahabbatan wa ta'ziman ala al-wajh alladhi ja'at bihi shara'i'uhu kamar ta Allah yadda shari'a ta ce kai aiki da hadisin nan biyu hadisin sayyidina Umar radiyallahu anhu da hadisin na Aisha radiyallahu anha wannan hadisin ya ce innamal a'malu binniyat wannan hadisi ya ce man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd man ahadatha fi amrina hadha ma laysa minhu fa huwa radd kenan wannan hadisin na farko mizanul a'malul batina ayyukan da kake a zuci kenan su shine hadisin sayyidina Umar ayyukan da kake a fili kuma ma'aunin su shine hadisin na Aisha niyyarka fikelin ta shine wa inna malikul limri'in ma nawa ayyukan ta na fili kuma man amila amalan laysa alayhi amruna fa huwa radd kenan wannan shine mizanul a'malu zahira wannan mizanul a'malu batina ayyukan ta na fili su dace da sunna zuciyarka kuma ta nufi Allah shine al-ikhlas wal mutaba'at wanda Allah ya azurta shi da ikhlasi yana aiki dan Allah kuma yana yi akan koyawar manzon Allah to ya gama rabauta wani ya samu duka biyun wani ya rasa duka biyun wani ya samu ɗaya bai samu ɗaya ba wani ba shi da ikhlasi ba shi da sunna haka yake ta rayuwarsa baya yi dan Allah ko baya yi yadda manzon Allah ya kawo wani kuma yana da ikhlasi yana da sunna Allah ya sa ma shi wani kuma yana da ikhlasi aikin da yake dan Allah yake to amma ba ta sunna tace ai aikin ba kaga ya aikin banza wani kuma yana yi yadda sunna tace amma ba dan Allah yake ba shi ma ya aikin banza duk da kai sunna din haka annabi yake ai amma zuciyarka bata nufi Allah ba kai aikin banza هناك الإخلاص والمتابعة أحل- أح- أخلصه وأصوبه إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا الخالص أن يكون لله وحده آه. الصواب أن يكون على السنة الله إذا تبدأ shine Allah ta'ala ce innal ladina kafaru haqiqa waɗanda suka kafirta min ahalin kitabi daga cikin wanda aka ba su littafi ko yahudu ko nasara wal mushrikina da maguzawa fi nari jahannama waɗannan yan wutar jahannama ne khalidina fiha masu zama titir dindindin a ciki ula'ika waɗannan hum sharrul bariya su ne mafi sharri a cikin talikai baki ɗaya domin wanda ya kafir cewa Allah dabba ma ta fi shi daraja kun ga wani gurin Allah ya ce ulaka kal an'ami bal hum abal kamar dabbobi suke kai dabbobi ma sun fi su amfani wani da ya bar Allah sai Allah ya ce masaluhu ka masalil kalbi misalin sa kamar kare ne wani da ya watsi da littafin Allah ya ce fa masaluhu ka masalil himari ya hamilu asfara kamar jaki ne dauke da kayan littafi wasu kuma Allah ya ce man la'anahu Allah wa ghadiba alaihi wa ja'ala minhum al-qiradata wal khanazira wa abada tagut kun ga Allah ya mai da wasu birrai ya mai da wasu aladu ya kamanta wani da kare ya kamanta wani da jaki ya kamanta wani da dabbobin gida duk da ya ja musu wannan takin Allah don da ya saki Allah ya ƙara kare da shi tunda kare ba arne bane a gani kare arne ne kare dan bid'a ne kare mushriki ne kafiri ne dan bid'a ne to in ka zama dan bid'a kare ya fika in ka zama abin nan mai sunansa mushriki ka zama kafiri kare ya ce ka shine sharrul bariya ya halitta Allah ba mai sharri kamar kafiri da mushriki to da ba su da amfani shi da Allah ta'ala ce innal ladina amanu aka tunsu kuma waɗanda suka yi imani wa amilu salihati suka yi aiki na kwarai ulaika hum khairul bariya waɗannan kuma su ne mafi alherin salihai ashe kaga kenan takama ba da kuɗi bane takama ba da mulki bane takama ba da kyau bane takama ba san wani jikan wani bane innal ladina amanu wa amilus salihati ulaika hum khairul bariya duk wanda ya ai imani da Allah ya aiki na kwarai wannan shi yafi kowa daraja shi sa Allah ya ce inna akramakum indallahi atqakum wanda ya fi ku daraja a wajen Allah wanda ya fi ku tsoron Allah kenan ana wa mutum hukunci ne da imani shi kuma da imani ya zidu wa yanqusu shi yasa da Allah ya ce ala inna awliya Allah la khawfun alaihim wa la hum yahzanun sai ta allazina amanu wa kanu yattaqun man kana mu'minan taqiyan kana lillahi waliyan haka al-iman wa taqwa sune sikeli na darajar wali sune sikeli darajar wali gwargwadon imaninka da ta kawaka gwargwadon gulaya ka tsakaninka da Allah gwargwadon karancin imaninka tun da takawa ita ma ta zidu wa tanqusu shi ma imani ya zidu wa yanqusu wani imanin sa ma 10% ne wani 20 wani 30 wani 100 ulaka humul mu'minuna haqqan akwai wanda sun kai koli kola cikin imani to da imanin yazidu bi ziyadatil a'mal as-salihah wa yanqusu bi naqsiha saboda haka mun ce idan Allah ya faɗi imani da amalin salih to ana nufin imanin yana nufin usulin imani na kudurewa a zuci sannan amalin salih kuma abin da za a aiwatar da baki da kuma abin da za a aiwatar da gabai idan kuwa aka faɗi al'amalin salih kawai to imani ya shiga cikinsa in an faɗi imani kawai al'amalin salih ya shiga cikinsa da haka imani kaulun bil lisani amalun bil arkani wa i'tiqadun fil jinani yazidu bi ta'a wa yanqusu bil ma'siyah shine Allah ta'ala ce jaza'uhum su waɗannan da suka yi imani suka biyar da aiki na ƙwarai sakamakon su inda rabbihim a wajen Allah ku duk wata injiya inda rabbihim zama suka ɗauka wani ne zai baka kai ya rage maka kai tsaye aka ce a wajen Allah sakamakon ne inda rabbihim a wajen Allah mahalicinsu wanda ya kage su yake renan su kuma ya samar da su menene sakamakon jannatu adani aljanna ce ta adani wacce ba ta karewa kenan tajari min tahtiha al-anharu kuma koramu suna gudana a karkashin wannan aljanna hiya anharu min ma'in ghayr asin wa anharu min labanin lam yataghayyar ta'amuhu وأنهار من خمر لذة للشاربين وأسل وأنهار من عسل مصفى wato ƙoramin akwai na ruwa shi kuma ruwan ba shi da zarfi a cikin ƙoramin akwai na madara ita madara ba ta tsani a cikin kogon akwai na zuma ita kuma zuma tatacciya ce akwai na giya ba kuma wata ake kamfe ne in an sha ba wato za ka sha ka dinga wai da Allah yanzu safiya ce ko yamma ce wallahi ni ma ba ko yanzu na shigo garin to ba irin wannan ba la fiha zawlu wala hum an hayun yufun to da ka babu tangadi babu tamtsele babu kuma marisa ana cewa yayi marisa ya sha kafsu khalidina fiha abadan za su zauna a cikinta dindindin fitir babu ranar fita radiyallahu anhu kuma ƙari Allah ya yarda da su wa radu anhu sun yarda da Allah wato wannan yarda guda biyu Allah ya yarda da kai ka yarda da shi ai an gama ko Allah ya so ka ka so shi an gama za ka soyayya in ta zama ta bangare biyu ko yarda ta zama kai kowa ma kake zaune da shi in dai baya baka abin da kake baki ai ba zaman lafiya shi yasa wani yake cewa laysa al-amru an tuhibba walakin al-amru an tuhabba ba wai kana so ba kai ma ana son ka wata mari ne guda goma suke son wata budurwa kowa yana son ta ashe ba wanda suke so a cikin suka zo suna ta faɗa kai ka ka ƙara kallon wani kai ma wallahi aka fara fafasa wa juna baki to wanda kin yake to yanzu ne makon faɗa a je a tambaye ta mana wa take so a cikin ko ya je kwalliya ya kaɓa ado ya sa asin da asin suka yi suka kwalliya suka zo aka sallama da ita cewa to ga samarin ki ne su goma suna faɗa a kanki shine aka ce to a zo ki raba faɗa in kika zaɓi ɗaya tara sun ce za su haƙura take ta niwa ba da dama ni ma in je in kwalliya ɗin fito ta je ta yi kwalliya ita ma ta fito ta kalli na farko ta wuce ta biyu har ta kai goma ta zagayo ta baya ta zagayo ta gaba ta ce gaskiya ba wanda ya mutu وكل يدعي حبا لليلى وليلى لا تقر له بذاك اذا اشتبكت دموع في جفون تبين من بكى ممن تباكى امام الشافعي yana cewa wa min ash-shaqawati an tuhibba wa man tuhibbu yuhibbu khayran aw an turida al-khayra lil insan wa huwa yuridu khayran yana daga cikin tabewa san wanda ba san ka je zance ta kafa mamaki a ce ai yarinya ce bari za ta gane dan kara hakuri dai za ta fahimta a hankali to ina maganar za ta fahimta tunda zai ba ta fahimta yanzu ba a hakura mana zaka da soyayya da yarda duk ana so su zama daga bangare biyu to wannan malamai suka ce hukunci ne ko labari suka ce duka biyu ne Allah ya bada labari radiyallahu anhu labari ne ka dora da wannan labarin gaskiya ne sannan wannan hukunci ne wani abu suka yi Allah ya musu hukuncin ya yarda da su zaka hukuncin Allah adalci ne labarin Allah kuma gaskiya ne zalika to amma duk wannan daraja ta tabbata ne liman khashiya rabbahu ga wanda ya ji tsoron Allah mahaliccinsa ai kafa hutu duniya wata na ha an ma'asi ya ji tsoron Allah kuma ya nisanci sabawa Allah da kangarewa Allah da kuma keta dokokin Allah ita khashiya dama abin da suke bayarwa tsoro ne tare da girmamawa tsoro ne tare da soyayya tsoro ne tare da kwaɗayi ba a samun khashiya sai zuciya ta haɗa abubuwa shida na farko alhubbu abin kana son na biyu a ta'azim kana ganin girmansa na uku alkhawfu kana jin tsoronsa na hudu arraja kana kwaɗayin abin hannunsa sannan na biyar tukulisuhu kana masa ikhlasi sannan kuma tattabi awamirahu wa nawahi shine na shida kana bin me abin da ya sa ka kana hannuwa daga abin da ya hana ka domin kai mace ce take tana son ka sa ta take ka hana ta ta hannu ai ba ta son ka ba sai ta yi magana ba saboda biyayya ita ce soyayya soyayya tana tare amma za ka iya biyayya ga abin da kake tsoro ko ba ka son sa na ka ɗaga ma makami ba sai ka biyayya ba ba ka son wanda kake yi din to shi wannan sharadin khashiya kana son sa kana ganin girman sa kana kwaɗayin rahamarsa kana tsoron azabarsa kana yin komai dan shi sannan in ya sa ka kana yi in ya hana ka kana hannuwa wanda ya haɗa wannan shine khashiya to Allah ya sa muna daga cikin waɗanda suke son Allah Allah yake son su suke girmama Allah Allah ya girmama su suke kwaɗayin rahama Allah kuma za su samu suke tsoron azaba Allah kuma za a tsare su suke bauta Allah da ikhlasi Allah ya musu wannan arzikin sannan kuma in Allah ya ce ayi suna yi in yace a bari suna bari Allah ya sa muna da rabo a wannan kasa to sai tambaya wannan yace assalamu alaikum dan Allah ko akwai hadisi ingantacce da ya nuna in za a yanke farce akwai wata yatsa daga yatsun hannun dama ake tsallakewa ba za a yanke farcen ba sai an gama sauran yatsun hagu to shari'a musulunci ta magana akan sunan sunanin fitra wato sunna ta fitra shine sunnar da ake dabbaka ta a jiki ita sunna a jiki ake yin ta ba a waje ba jiki ta shafa to waɗannan kuma guda guda biyar ne na farko shine mutum ya datse gashin baki da almakashi to da ba a so gashin baki ya tsoye dinga shiga baki shi ta ake kiranta sharibu da larabci to dan kana shan ruwa haka in ya tso sai ya dinga shiga ciki yana tara maka da shi sai ka samu virus da bacteria da sauran mu da aka ce a rage masa tsawo kun ga wannan sunna ne sannan na biyu a a a aske gashin hammata shi ma kazanta ne an ce duk sati in ya tsawo kwana arba'in na uku gashin gaba shi ma dinga aske shi duk sati in ya tsawo kawai ta kwana arba'in sannan kuma na hudu a dinga yanke farce kada mutum ya tara farce sannan kuma in mutum ya isa kaciya a yi masa kaciya ita kaciya tun daga ranar da aka haife kama ana iya ma kaciya ba matsala shari'a ba ta wanke wani lokaci ba da ne sai a yaro sai ya ganda ne sai a zo a yi taron shayi a zo a yi shayi kuma a so a sa ma yaro kaukara ta ko mai jinsi wanda ake sa masa na katako ko na kara a daure kafarsa karagiya menene karfiya to to saboda haka a ta kawo kaji da sauran da amma yanzu zaka ga wani da ya kai kwana bakwai ranar suna sai a yi masa kaciya da haka shari'a ta yadda in dai yaro da kike ce zai dauka ba zai cutu ba an auna lafiyarsa to ko da yaushe a yi masa kaciya shi ne ma yafi daɗi yaro sai taso ba sai an ta kota-kota in za a masa kaciya ba to wannan shine da haka shi yanka farce ba shari'a ba ta zo ta ina za a fara ba awo ne na malamai cewa yujibu tayammul fi kulli shay'in fi tarajjulihi wa tana'ulihi wa fi tuhurihi wa fi sha'anihi kullihi to tunda tsarkin wannan tuhur ne kuma annabi an ce yana fara ta dama to sai ka fara ta dama to ina ne dama damanka ina ne damanka in za ka fara da hannun dama ko daga dama idan hannun dama ne kenan da hagu za ka yi kuma ba a ba aiki da hagu ba in kuma ta hagu za ka fara to kuma da dama za ka yanke to wani za a fara kenan da haka ne imamu mali yake gani gobe a hannun hagu za a kashi ita saboda in ka ɗauko shi ka saba wata sunna in ka sa shi da hagu kaga kuma ka sa shi da hagu kenan a dama amma idan ka sa shi a a hagu to dama ce ta sa in ka sa shi a dama to hagu ce ta sa saboda haka dama ta sa shi a gurinsa shine daidai saboda haka a hannun hagu za a sa dutse a mazhaba imam malik amma malamai sun ce annabi ya sa a dama ya sa a hagu za ka duk kowanne ana iya sawa za ka kenan ba za ka bar shi a dama dindindin ba ba za ka bar shi a hagu dindindin ba ya ka dinga kana canzawa kamar agogo ne wata ranta daura a dama wata ranta daura a hagu kakka ta daura shi a dama kakka ta daura shi a hagu ka duka caccanzawa kamar yadda zobe shi ma ke caccanza shi saboda ka ce nan babu wani sunna da ta zo cewa a tsallake wani dan yatsa kawai a duba ina ne dama amma ni abin da nake gani to ni ta nan nake fara yankewa daga wannan dan yatsan nake fara yankewa saboda hannu ba haka yake ba haka yake in a haka yake to wannan ne farko a dama a daman ma wannan ne a farko to da ta sai fara wanke wannan ko ta wanke wanke ko kare akan wannan kaga an biyo ta dama an biyo ta dama kenan an kare da hagu amma an kai haka haka ne asali haka cikin hannu ne sai za ka karba za ka yi haka amma asali a haka hannu ne to da ka tunda haka yake wannan karamin da shi za a fara a yi wannan ni dai haka nake ban san ba wai aya na gani ko hadisi ba kawai fahimta ta ce nake ga in an ce dama a jere ta dama to daman a haka hannu yake kuma za a tafiya haka ake yi da haka wannan shine sai ka yi wannan ka yi wannan ka yi wannan sai ka kare da wannan sai kuma ban san ka ka fahimta ba malam shin ko akwai hadisi ingantacce da yan uwa da ya nuna cewa a yanke farce ranar alhamis to ai satin an ce sati ai ba sai alhamis saboda abin da ya sa wasu ke ga juma'a ana so a wayi gari cikin tsafta amma ba wai shari'a ce sai ta ce da ka auta kwana arba'in ko kuma ba da ta zo sati don an ce sati kaga juma'a dai ranar tsafta ce ya kamata a ce juma'a da sati lokacin da za ka yi wanka ka sa turare sai ka hada da yanke farcen baki daya amma ba sai alhamis ba ina ga abin da ya sa alhamis aka fi yanke farci kun san dalili asalin masu yanke farci gardawa ne da almajirai masu karatun qur'ani to kuma ran alhamis ba sa karatu a ranar suke fita neman yankan farce to ranar sai ka fitin kwas kwas kwas ana ta neman wanda za a yankewa to da ka sai zama an fi yanke farce ranar alhamis domin a ranar ne masu yanke farcen suka fi bazuwa a cikin al'umma amma ba shari'a ce suka yi alhamis din ba masu aikin ne suka fi samun lokaci a ranar alhamis me matsayin matar da in ta samu matsala da mijinta sai ta ce ya sake ta to eh akwai matsalar da za ta sa ta ce a sake ta a yi matsalar ta yawa in ma bata ce a sake ta ba akwai inda alkali zai sa a sake ta kamar misali kana dukar ta ka hana ta abinci ba ta kusantar ta kana wadatar ta ta ka ba aure tunda duk ka ruguza rukunan auren amma dan kananan abubuwa haka an dan kwana biyu ba a ci ba matsala a kan samu dan abubuwan na haka ya kai dan kai mun gari da sauransu irin waɗannan abubuwa in ƙanana ai kaga a kansu dai sai ai hakuri amma manya manyan abubuwa rukunan da suke shafa auren ka kaurace mata a shimfiɗa har ka wuce haddin da shari'a ta ce ko ka hana ta abinci ka hana ta sutura ka hana ta magani ka hana ta ilimi kuma ka dinga dukanta kana zaginta kana cin mutuncinta ai kaga wannan aure ba zai yi da wannan ba in ma baka ce ta fito ba to alƙali shi zai je fito da ita akwai gurare guda tara da shari'a ta yajjo ma alƙali ya saki mata ta ko baka yadda ba daga shi akwai wannan ila'i kai rantsuwa ka nisance ta wata hudu in wata hudu ya cika alƙali zai kira ka ko ku shirya ko a rabu da ita ko kuma ka tsiya ce kawai ta kai fito ba ta iya zama ba shi ba sha ba su tana ba magani wanda kai ƙara alƙali ya baka lokaci ka ɗan yi kuɗi ya gaba kai ba kuma ita ta gaba ta iya hakuri ba ta take ta ko mutum ya gudu aka neme shi sama da ƙasa aka rasa aka ta jiya gari gari da zo ta ce ita ba ta iya hakuri ba sai a take auren wani ko sai idda kuma wani ya zo ya aura idan ka fito kafin ta tare to ba ta kace sai a dama da ita in ko ta tare ce ta san diddiku ne in ta tare da wani sabon mijin kai kuma ya hakura tunda guduwa kake yi suna nan a fariki da sababi kaza da sababi ila'i akwai kuma li'ani shi ma idan aka yi li'ani kana tuhumar cikin ta ba naka bane ko kana tuhumar tana zina har kuka je kotu kuka yi li'ani shi ma sai a raba tsakanin ku babu aure suna nan da yawa dalilan sun kai guda tara saboda haka ku daina zaluntar matan ku da Allah Allah ya ba mu ikon yi musu adalci su kuma Allah ya ba su ikon su bi mu malam matsayin kashe wanda ya shiga gidan mutum yin sata ko fyaɗe to shari'a ba ta yadda ka kashe mutum dan ya shiga gidan ka yi fata ko tafi ba ka dai dan abin da zaka furgita shi ya gudu shi yafi amma in mutum ya yi kanka da makami aka ce ka gudu idan ka ga ya bi ka ka gudu ya bi ka ka gudu ya bi ka ka ga ba hanya to ka jiyo kansa shi ake kira dafu sa'il idan ka kashe shi in kana da hujja shari'a ba abin da za ta yi maka domin ka tsare kanka ne shine dafu sa'il wani yazo ya ce ya rasulullahi mutum ne yazo zai karɓi dukiya ta ke karka ba shi yake sai kama ni da ƙarfi yake kai ma kama shi da ƙarfi in ya kashe ni fa yake kai shahada in ni da kashe shi fa yake ka kashe banza haka nan kaga fyaɗe da sata shi sa fyaɗe da yawa a cikin mazhaban malikiya suka yi hukunci akan fyaɗe hukuncin kisa za a yi masa saboda fyaɗe wani nau'i ne na fashi da makami bambancin su wannan ya amfani da makami ya karɓi kuɗinka wannan kuma ya amfani da makami ya sadu da matarka ko ƴarka ko ƙanwarka duk kowanne makami ya nuna saboda haka wata ir tsara ma a karɓi kuɗinka da da da aiwa matarka ko ƴarka fyaɗe saboda haka suna ga wannan ya shiga karkashin inna ma jazaa'ul ladina yuharibuna Allah wa rasulahu wa yas'awna fil ardi fasadan an yuqattalu wannan aya ana aiki da ita har akan masu sai da kwaya yanzu a kasar Saudiya daman za ka shiga tun daga nan immigration za su buga maka a jikin passport ɗinka mutuwa ce idan ka shiga Saudiya da kwaya da an kama ka da kwaya kawai sai a je a fille ba kai shikenan saboda sun ga ana ta lalata yansu suna shan kwaya shine suke fille kan wanda ya zo da kwaya to da haka ya dangana da yanayin da mutum ya samu kansa a ciki Allah ya samu dace kuɗi dubu goma daga 'yan hannun daman malam ina ne hannun daman nan na oke nan to nawa nawa kuka tara su da yawan nan wannan abin na ya yi arha to amma da za ka muku da alheri to ko da kuke hannun hagu to to sai kuɗi dubu uku da ɗari biyu daga 'yan da ashirin ne daga 'yan ɓangaren kudu da malam ina ne kudu hagu ba shi hagu ba shi ne kudu to kudu da malam to Allah ta kawo muku da alheri wato ta hannun hagun malam dukan suka ce a zuba wannan a asusun marayu kuma a yi musu addu'a Allah ya biya musu bukatun su na alheri dubu goma da goyon dan uwa shi ma yace a sa asusun marayu a yi masa addu'a Allah ya biya masa bukatun sa dubu daya daga wani dan uwa a yi masa addu'a Allah ya kare shi daga sharrin mahassada saboda ƙarin girma da ya samu a wajen aikinsa dama an kana aiki duk ma abin da kake a duniya yanzu sai kana addu'a kana sadaka sadaka maganin musifa ka dinga yawan sadaka saboda duk mai maka hasada zaka karya shi da yawan sadaka kun san duk wanda ka ba sadaka zai ce Allah ya saka da alheri to Allah ya saka da alheri nan da kake karya ma sadaka kuma duk aikin da kake yi kar ka dauka bai da muhimmanci wani baya son ka anan wani baya san akwai shamatatul ada wani maki ne so yake ka kare ko ka fado ko ka tsaya inda kake ko ka kai gaba to da haka da addu'a da aikin alheri sukan karya maki kuma su kai ta ci gaba dubu ɗaya daga wani uwa ya mata addu'a to dubu ɗaya daga wani wata ƴar uwa ai mata addu'a Allah ya jawo mata bukatunta na alkhairi dari biyar daga wani ɗan uwa ya mata addu'a jalalaini daga wata ƴar uwa Allah ya bata miji na gari ka wannan fa ya kamata a samu wata miji na garin nan jalalai ne fa tafsirin jalalai ne fa ta tuwo wa me so a alhamdulillah a ita mana a alhamdulillah وجعل الرحم wa a'a aka wanda ya daga hannu nan bari sai mun tani malam ma ga wannan insha Allah yake yi addu'a insha Allah abu ya zo kusa insha Allah to daga wani bawan Allah yace malam yana menene yana da yara ne ko yana da yara biyu suna fama da cutar jinnu ina roƙon Allah ya yi musu alqur'ani guda bakwai a tamfa guda uku daga wata ƴar uwa Allah ya kwatawa mijinta haƙƙinsa alqur'ani guda talatin a tamfa guda goma sha hudu daga alhaji alasan mai wake kuma zai yi wa marayu duka na gidan marayu waɗanda suke can gidan guda ashirin da biyu ɗinkin sallah to Allah ya saka wa alhaji alasan mai wake da alkhairi bisa wannan hidima da ya yi wa marayu sauran hidimomi da yake yi daga wani ɗan uwa a yi masa addu'a Allah ya fidda shi daga cikin jaraba da yake ciki to Allah ya fidda kai sabulun wanka tunki biyar ɗan kamaru guda sha ɗaya shi ma na wankan ne daga wani oke shi na wanki ne ko wanga wannan suna da muhimmanci saboda yaran nan suna buƙatar sabulun wanka suna buƙatar oman wanki dari hudu daga wani dan uwa Allah ya biya masa bukatunsa dari uku daga wani dan uwa Allah ya biya masa shi ma bukatunsa kun ga abin da muke faɗa wasu suna da bada kuɗi wasu kuma suna bada aiki yanzu da muka je masallacin can wa'azin yamma ko dan uwa a gurin da ya tashi yake bayanin shi gudunmawar da ya bayar ya tafi gidan marayin ya zauna da marayin yana karantar da su yake watansa ɗaya a gidan yana riƙe da marayin yake ta faɗar shi kansa irin jin daɗi da yake yi da kuma irin gudunmuwar da ya bayar na zama tare da marayin in ka ji abin wato abin ban sha'awa su kuma waɗanda suke masallacin su kuma suna ƙarfafa masa gwiwa suna taimaka masa suna ƙarfafa masa gwiwa to haka aikin alheri yake kowa ya zo ya irin nasa a haɗu duka shi Allah tabbata ba kure ka ra'ayi ba kowa ya shigo ta inda ya zai iya sai a haɗu gaba ɗaya a cikin addinin musulunci sai ka ga an kai ga nasara to fatan mu shine Allah ya biya mana bukatunmu na alheri wanda suke da rabo a wannan wata na yanci daga wuta da shiga aljanna Allah ba dan mu ba Allah ka sa sunan mu a ciki Allah wanda kake musu rahama kai mana rahama waɗanda za ka ji kansu Allah ka sa muna ciki Allah ka sa muna da rabo duniya da lahira Allah ya sa mu yi kyakkyawar rayuwa mu yi kyakkyawan ƙarshe mu samu kyakkyawan sakamako Allahumma la nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-afafa wal-ghina gobe an ce akwai lacca ko an janye ta wato an janye to ba janye ba za to shi ne a ina za a yi duba ne eh a an ce zan fallar juma'a a masallacin ne to sai me kuma da yamma karfe ok a masallacin juma'a na kofar sarkin fantani shine za a yi wa'azi kuma da yamma karfe biyar zuwa abin da ya sawaka to Allah muna roƙonka rahamaka da afwaka da jinkanka da alkhairinka اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك